بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه masu sauraron wannan karatu ne albarka na littafin muwadda ta Imam Malik wadda take a bisa ziri da tsari na mazhaba ta shi shugaba Imam Malik ina yi ma kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga karatu kai tsaye wanda kamar yadda aka sani dama irin wannan ranar ne muke karatun muwatta ranar litinin kuma muna yin riyadu salihin ko kuma cikin ikon Allah da hukuncinsa sai dalili mai bijirowa wanda ya na karatun ranar litinin sai ya bijiro to amma insha Allah yau gana Allah ya ba mu ikon zama a wannan wuri domin gabatar da wannan karatu a wannan rana ta alhamis a sha biyu ko kuma in ce sha uku ga watan sha'aban ko sha biyu ga watan sha'aban hijira annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ko wacce ta daidai da ishirin da biyu da watan biyu a miladiya ta haihuwa annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu to insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya za mu tashi akan babu ma la yajibu min rubu babi a cikin bayanin abin da alwala ba ta wajaba da gare shi ma'ana idan ya faru a cikin a jikin mutum ko a tare da shi to wannan dalilin baya sawa ya canza alwala kuma wannan hadisi da ya karanta shi ne hadisi na arba'in da hudu a cikin jirin hadisan wannan littafi na muwatta ke haddasani yahya yahya ya yi mana hadisi an malikin ya anso daga imamu malik عن محمد بن أمارة إمام مالك يا أنسود محمد بن أمارة عن محمد بن إبراهيم محمد بن أمارة يا أنسود محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يا أنسود أم ولد وتوتا Ibrahim ɗan Abdurrahman ɗan Au, daga wajen umuwa da daɗin shi ma'ana baiwar shi wadda wacce ake ce ma umuwa da da a takaice ita ce bai wadda mutum yake yin sadaka da ita yake kwanciya da ita, domin kamar yadda aka sani da aure da mallaka ba su haɗuwa, ba yadda za a yi mutum ya auri baiwarsa. To, amma zai iya yin sadaka da ita ma'ana ya rika mu'amala da ita ta kwanciya. To amma duk ranar da ta samu ciki ko bari ta yi, to daga lokacin ta zama umu walada ba dama ya saida ta, da zarar kuma ta haihu da zarar ya rasu, to shi kenan ita ce wannan umu walada din. Kuma shi ne malamai suke cewa وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي بأم ولد ولا ينفقه الأذل إذا أنكر ولدها وأقر بالولد awa dukkan abin da ta yi barinsa ita baiwan mutum dukkan abin da ta yi barinsa daga abin da za a iya gane cewa wannan farin da ta yi tsani to fariya biyu ummu walada malamai suka ce to ta zama ummu walada saboda wannan farin ko da bari wala yanfa'u la'azal kuma azalo cewa azalo wannan ba zai amfane shi ba idza ankar walada wa aqama jilwada idan ya musun cewa dan ba da shi ta samu cikin ba in dai ya furci da saduwa to wannan ba zai amfane shi ba kurin daga ranar da da inda ya tabbata yana kwanciya da ita to daga ranar da ta samu ciki ko ƙwari ta to ta zama ummu walada ina so in bayyana mana abin da ake nufi da ummu walada din nan kuma idan ta yi dan nan cikakken ɗani kamar yadda ‘ya'yan masu aure suke duk ɗaya ne da kowane irin ɗa da zara an fahimci ni to wannan ita ummu walada ce ta Abdurrahman ɗan ta Ibrahim shi Ibrahim ɗan ɗan Abdurrahman ɗan Auf da gare ta aka anso wannan hadisin anna haƙiƙa ita sa'arat umma salamata ta tambayi ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam matan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi fa qalat to ita ummu walada din nan ta Ibrahim da Abdurrahman an au sai ta ce inni imra'atun utilu zaili hakika ni wata mace ce da nake tsawaita jizata ta hijabi ko ta riga ina yin ta hatta ta ƙasa da zarar an fahimta ina tsawaita ta matuƙa wa amshi fil makamil qabri kuma ina tafiya a wuri mai kazanta an fahimta ga shi rigar ko shi hijabin da ke jikina ina tafiya kuma a wuri mai kazanta kaga kenan yana jan yana yana gogar wuri mai kazanta To saƙon da take so ta fitar ne hukuncin wannan tufafin ko wannan hijabin idan an zo maganar sallah. A tsarin Ummu Salama, shi kenan Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda ɗaya daga cikin matan manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, wacce kuma idan ka cire sayyidatuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda kusan tana da ko ita ce ko in ta biyu ita ce ta biyu ko kuma dai tana daga sahun gaba cikin wa'inda ake an so hadisin manzan Allah daga wajen su ni ina da can ma idan ka tuna sai da tuna Aisha da wuya ka ga wadda take an so a hadisi a wajen Annabi sama da ita shi kenan sai Ummu Salama ta ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce mu tashiruhu ma ba'dahu ai abin da yake a bayansa yana tsarkace shi ba da kamar idan wannan dozai idan ta zo ta shafi wannan wuri ne kazantar to idan ta zo ta wuce wani gun kuma inda ba kazantar to wannan gurin mara kazantar ya tsaftace ya tsaftace abin da aka gogo a wajen wannan wuri mai kazanta da zara an fahimta. To amma sai an yi takatsantsan matuka wajen irin wannan. Ana maganar gumo busasshe a fahimta. Maganar gu busasshe ake nufi. Domin Imam Malik ya ce inna ma huwa ayya ko al-ardal qabrata summa yaqa'al yadisatan nafisata abin da ake nufi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ɗangiru ma ba da hu kamar mutum ne ya zo ya taka ƙasa mai ƙazanta sannan kuma ya zo ya taka busasshen ƙasa mai tsafta ma'ana ya goge ta da wannan rigar mai tsawo ko umma ta ce hijabi mai tsawo ce fa inna ba'ada yi ɗangiru ba'adan domin ai sashin ƙasa yana tsarkake sashi ne shi ya sa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya rangwani ya ce wa amman najasata wa amman najasata amma da jasa mislal bauli kwatankwacin fitsari walawuyi da makamancin tsaye sibul tsawuwa da ya taɓa tufafi au ba'azal jasadi ko wani tashin jiki ba za yi ƙarshiru illal da su to babu wani abu da zai tsarkake wannan abin sai wankewa an fahimta ƙal kuma imam malik ya ce wa haza ijma'ul umma wannan gamuwa ce ta haɗuwa ta manyan manyan malamai su suka tabbatar da haka to abin da muke so a fahimta ko da manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ne magana cewa yi da hiru ma ba da idan wurin busasshe ne kenan kamar yanzu misali idan mace ta zo wucewa da zambulelan zabunta ko ta wuce da dumbuleliyar rigar ta don rufa tsiraici da kyau to shi kenan sai ta zo ta wuce a zan gune kazanta amma busasshe kila an fito da kwata an shanya ta ta bushe ta ma zama taki sai ta riƙa goga da wannan idan ta zo wajen da ba mai tsarki sai ta wannan jezai sai ta shafi wuri mai tsarkin to wannan mai tsarkin ya tsarkake wannan mara tsarkin saboda mu lura da cewa duk zai busassu ne amma magana ki zo ki kawo zumbule na hijabi ko zumbule ne a baya ki zo ta shiga cikin lema kuma leman na an tabbatar fitsari ne gun ki ce wai yi ɗauki ruhuma ba da uwa ya gaya maki wanda a canza tunani ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba in irin haka ta faru lallai babu wani abu da zai tsarkake wannan sai ruwa kurin shi ne saboda su al'ahabar da fitsari da kashi duk a cikin najasa babu najasar da ta fi su zama najasuwa ko mani bai kai su ba tunda shi mani idan ka ɗauka akwai ma magana sabani game da abin da ya shafi mani a cikin irshadus salik ma'ana askari za ka jima abin da yake cewa wani mashahuri da za ta tumanihi shahararren zance na dasuwan maniyin mutum a zance mafi shahara wanda aka fi shahara a kansa. To kaga kuma akwai zancen da kenan an samu zantuttukan da suke nuna cewa ba zai zama najasa ba saboda irin hadisan sayyidatina Aisha ko da suke cewa laqad kuntu abruquhu min min sabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi zuhdi ko farkan na zamo ina kankara mani daga tufafin manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi matukar kankarwa sun mai ya haruzu wa yi sallifi sai manzan Allah ya fito ya yi sallah da wannan tufafin. Ita wasu malamai suke ganin ai wannan hususiya ce ta manzan Allah kuma hakan ta faru ne a tashin wasu lokuta wasu kuma suna ganin akwai malaman da ba su ne mashurai ba suke ganin ba na jirka ba ne kawai saboda koyo alam nukhali kulli ma'in mahin da Allah yake cewa ashe ba malice ku daga wani ruwa almahin din nan za ka jikin da aka ɗau mafi rinjayen malaman fassarar Qur'ani azzalif za ka suna tsaron rauna ruwa rauna tun da ai ya fara ne daga rauni har sai ya girmama ya kai ya fita a gudan jini ko ko inna ahadakum yujma'u halquhu ko fi batni umri arba'ina yawman nutfatan ko summa yakunu alaqatan shi ma misal zalika summa yakunu mudghatan shi ma haka har yanzu to shi yasa wasu malamai suka dauka in almahim din nan duk fassara za ka yi rauni to a takaice muna magana najasa ne wasu malaman suna ganin mani ba najasa ba an fahimta shi kankin kansa to a nan za a iya zuwa rudani to magana me yasa kuma idan ya fito ake yin wanka kuma ya zama babban kari fiye da tsari da ko rihi ko bayan gari su a in an yi su ba a yin wanka ko to amma shi ana yin wanka to ai wannan hukuncin fita ne ana magana shi na ne kankin kan shi ya taba jiki ko ya taba wurin sallah ko ya taba tufafi Saka shi ma fitsari ko bayan gari haka ta faru to wanne ya fi najasuwa to lallai gaskiya fitsari da bayan gari sun fi mani zama najasa da su ba wani saɓani akan al'ahbar fan a bisa cewa wai an samu saɓanin wani malami cewa ba najasa ba ne kuma ɗan da suka taɓa tufafi ko wurin tsalla to ya an tsarkake ko jiki sai an tsarkake wannan wurin da ruwa to wannan shi ne an da ita wannan ummu walada ta Ibrahim bin Abdurrahman bin Abd bin ta samu a wajen ummuna sayyidatuna ummu salma to saboda haka wannan shine hukunci in gune na gasa ne amma busasshe to dan tufafi ko wani abin da za a yi bada da shi ya shafi wurin to in can gaba ya shafi wuri mai tsarki to ya tsarkake shi amma in mai lema ne wanda akwai fitsari ko bayan gari kurin hukunci sai an wanke Allah ya tsara mana gani to ya tafani an mali a kuma ya yi mani wani hadisi daga imam kuma an ina yau a game da wannan magana shi ma zan faɗi maganar imam shafi'a to shi kuma imam shafi'a abin da yake gaya mana yake cewa haza innama huwa fi ma durra ala ma kana yajisan la ya'a laqad sawmi minhu shay'un la ya'luqu bisawbi minhu shay haqiqa wannan jawuwar al abinda annabi yake nufi a bisa abinda ya zamo busasshe ne wani abu bai rataye ba bai makale a jikin tufafin ba an fahimta ba amma idan jurra ala rabin amma idan aka ja wannan tufafin wannan jirgai aka ja ta akan abu danye kamar wuri mai lema fala ya tsoro illa jilgasi wannan tufafin ba zai taɓa tsarkakuwa ba dole sai an wanke to wannan shine mun ji maganar imamu malik game da hukuncin haka mun ji maganar imamu shafi'i Allah ya ƙara masa yadda kuma Allah ubangiji ya rahamshe su da iyayenmu baki da شفاء حديثنا أربعين دجار وحدثني عن مالك كما أيمن ولا حديثي لدى إمام مالك أنه حقيقة شيء إمام مالك رأى ربيعة بن عبد الرحمن يا ربيعة بن عبد الرحمن يمس يلا ين مفر أكيد شمتكم قرنبي إرمي kamar yana yin mobus yana yin ƙwarnari haka ruwa fil masjidi kuma yana a cikin masallaci hakan ke faruwa gare shi tume shi wannan alƙalas ɗin shi ne abin da yake fitowa daga ciki daga ciki yake barowa sai kuma ya zo ya fito ta baki ko ta wani wuri wanda ba ki ba amma kuma ba amal ba ne an fahimta to shi ne malamai suka ce fa'iza a da fahuwan kai amma idan ya fito ya koma to wannan ya zama amai hukuncin sadama ai da zaran an san kwarnayi ai an fahimci ko me kwarnayi ko wasu suna yin shi mazar dai aka fice ma abin tun da daga har wani abu yana fitowa da kasan yara suna yin tunzuri to me ya hukuncin sa ake so a bayyana to ga wannan Abdurrahman Arabiya ta ɗan Abdurrahman yana yin irin wannan magwakin kuma yana a masallaci amma falayen sarifu baya baya sallan wannan sallan baya juyawa ya bar wannan sallan wala tawabbu kowa baya zaki alwala ta yi sani har sai wannan sallah ba tare da ya je ya sake alwala ba saboda dalilin wannan magwas din ko ba tare da ya canza sallah ba to kun tufar da hakan najasa ne da da shi mabatsin da najasa ne ko wani abu wanda zai bata sallah ko to da da da dole wannan tun da sahabi ne na wanzan Allah da sai ya fita masallaci ya wanke wannan mabatsin ya zo ya canza alwala ya sallah dama manzo Allah sira da aminci Allah tabbata gare shi ya gaya mana ashabi kan nujum ko su sabbai na kaman tunani suke fahayyuhum ittadaitum ittadaitum duk wanda kuka yi koyi da shi daga cikinsu zai ku shiri an fahimta to kaga nan ya zama mana abin koyi kenan ga duk wanda magwabta samu ko ga hukunci ga ci a zama wasu na wanda yake tare da manzan Allah da hakan wata matsala ce aida ba zai yi ibada a haka ba. Ke kare yaya, yaya ya ce wasu ila malikun an tambayi imamu malik an rajulun kalata da aman game da mutumin da ya yi magwabe kwarnayi na wani abinci al'alai wudunin shin akwai sake alwala gare shi zai sake alwala saboda wannan dalilin faqal sai ce laisa alayyi wudu babu sake alwala ga mutumin da haka ta same shi waliyam waliyuma bi hukuncin sa zai zo ya kurkura baki min zalika daga wannan kwannayin ko magwastin a zai kurkura bakinsa wani ya zusul faru kan zai wanke bakinsa wannan dalilin ba zai bata mai alwadarsa ba da zara an fahimta Allah ya tara mana gani ta hadisi na arba'in da shida cewa ta fayi an malikin kuma ya yi man wani hadisi daga imamu malik annafi'in imam malik ya an so daga nafi'a yace anna abdullahi bin umara hakika abdu sayyidina abdullahi bin umar hannada ibnan lisa'id bin rayi ya sanya ma ɗan sa'id dan zaid turaren gawa an fahimta turare da ake sanya ma gawa idan ta mutu an fahimta shi ake ce ma alhalu ma'ana turaren gawa ba wai wani turare ba ne wanda yake ɓanci dole shi za a sama gawa daga dai lokacin da aka yi gawa aka sa ko almiski ne ko irin turarurrukan da muke da su masu tsada in dai aka sa ma gawa ya zama turaren gawa daidai wannan lokacin iya wanda aka sa magawar. Da shi Abdullahi ɗan Sa'idu na Umar ya sa ma shi ɗan Sa'idu zuwa Zaidu da rangawa a manahu sai ya ɗauke shi sun da halal masjida fasalla wa lam ya tawabba sannan sai ya shiga masallaci ya yi sallah ko ba tare da ya sake alwala ba. An fahimta? Ku za mu ga akwai hadisan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wanda suke maganar man gassala mayyitan falyattasil wa man hamalahu falyatawadda. Ko duk wanda ya ɗauki gawa to yayi wanka an fahimta yin wanka wanda a wanda ya wanke ta ko wanda ya maga wanka afwan shi ma bayan ya gama yi wanka wanda kuma ya ɗauke ta lalle ya yi alwala wannan hadisi ne marfu'i an yi rabin shi har ya zuwa ga manzo Allah kira da insha Allah ta fada gare shi to a fahimtar Imam Malik wannan alwalai da wannan wanka a matsayin mustahabbi ba ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ba ya umarni ba ne a matsayin wajarci a matsayin mustahabbi kuma dalilin yin haka in ji wasu malamai mutum kaga ma'ana hadisin أن من حمل ميتا أو شياه فليقل على وضوء إلا أن لا تفوت تفوت الصلاة أن فهمت لا لا تفوت الصلاة شيني وأظن da ake nufi da mutum ya yi alwala wa'azin da ake nufi ya yi alwalan nan saboda idan ya ɗauki dawo ko ya raka ta yadda da an zo kada wannan dalilin ya jaza mai rasa sallah shi ne dalilin da ya za ka cika ko idan kana da alwalanka kada shi kenan ba za ka rasa sallah ba to kuma game da shi ma magana alwalar da game da maganar mai kwarnahi ko da ka ji an yi magana alwala magana ce ta kurin ya furfura bakinsa magana furfura baki ne irin saboda ya kau da wannan ɗaci-ɗacin ai akwai ɗaci na tsan idan an yi irin wannan mabarcin mutum ya kauce yadda shi daga bakinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace kana yaya yaya ya ce wasu ila malikun an tambayi imam malik hal tilqai wudu'un shin idan shin akwai alwala dace alwala a cikin awai idan mutum ne amai zai sake alwala bayan da yana da alwala? Qal sai ya ce la'a'a in ji mamalik ba zai sake ba. Walakin liyata marmar min zalika sai dai abin da ake so ga mutumin da ya samu kanshi a cikin halin amai. Kudin ya kurkura bakinsa daga wannan aman da ya yi wani risulfa sai ya wanke bakinsa, walaisa alayhi wani amma babu sake alwala gare shi in ji imam malik ba dalilin da zai sake alwala don ya yi amai an fahimta kudin da mutum ya yi amai ya gama fara shi ya gama ya ebo ruwa kurin ya wanke bakinsa ya kurkura shi ya wanke shi ya fitar da abin da ke bakin shi na ama shi ke haya ta da sallar shi wannan aman bai daga cikin abubuwan da suke wajen da sake alwala da zara an fahimta kuma ana tare da shi. To mun zo ƙarshen wannan babi na abubuwan da suke wajenta canza alwala idan suka faru. Sai za mu tashi a babi na sha uku kuma shi ne babu tarkul wudu'i min ma masbatun na babi a cikin canza alwala saboda mutum ya ci abin da wuta ta dafa. ma'ana wuta ta shafai da zara an fahimta. Cewa ta tsari yaya, yaya ya yi mana hadisi an malikin ya an so daga imamu Malik. An zaidi bin Aslam, imamu Malik ya an so daga zaidi dan Aslam. Ana akwa ibn Yasar ya an so daga Adawu dan Yasar. Ana Abdullahi bin Abbas يا أنزل عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله بلا لا من شاء الله ثبت غريشي أكل كشف شات ياتي كرفة حقوقما كفا وتعبية da aka yanka aka dafa ta sun masalla sannan manzo Allah jira da aminci Allah tabbata gare shi ya zo ya salla walam ya tawadda amma bai sake alwala ba a dama ba wani abu bane a fahimtar wasu malamai game da abin da ya shafi alwala din nan da aka ce idan mutum ya ci abin da wuta ta dafa kurkura baki ake nufi da alwala din da kuma wanke hannu domin akwai wani malami ana ce mai mulahab sunan shi ya ce abin da ke faruwa kanun da jahiliyyati hakika su mutane sun zamo a lokacin jahiliya alfaukin laka tanzifi sun saba suna haɗuwa da ƙarancin ƙarancin tsafta gare su fa umiru bil wudu'i min ma masatin na a daidai wancan lokacin na jahiliya sai aka umarce su da su rika yin canza alwala saboda saboda sun ci abin da wuta ta shafa. Wannan ma ta ƙarraratin na zafin cikin Islam, shi wannan malam ya ce, amma lokacin yayin da tsafta ta tabbata a cikin musulunci wa sha'a, ta ɗaiɗaici ta yawo ya zama na cewa babu wani lai babu ƙazani saboda ai annazafatu min al-iman ko tsafta tana daga cikin imani to yadda masu can ne suke da wannan dalilin rashin tsafta shi ya sa aka sa masu hukuncin canza alwala dinnan amma da tsafta ta ta yaɗu a cikin musulunci musulunci ya tabbatar da tsafta misal wudu'u taysiran ala al-muslimin shikenan sai aka soke hukuncin alwala wai dan mutum ya ci abin da wuta ta shafa domin a sauwaƙe wa musulmai. An fahimta yanzu a ce malam jirgin ta dutse su wani abu wai a ce ta canza alwala. Ai ta ga an canza ma aiki. Kai bare irin a ce ana cikin mukumin mutanen nan. A wani ma ana iya an jaga mu wallahi wani wasan da za ta iya zama ƙara ita da wani mata. a ce yanzu mutum ana irin sanyi na wanda haka mutum yana sa zaba a hannu da kawa sai a ce tsakanin magariba da isha'i mutum ya ɗan ta'azinci yana jinwa a ce wani kuma ya sake alwada idan zai sallar isha'i saboda ya ci wani abu da wuta ta dawa kaga ana son kura ba karama ba shi kuma addinin musulunci ɗan sauƙi ne shi addinin musulunci Allah ya kawo mu a sauƙaƙe ba mu wata wahala yanzu idan muka dau ibadar da muke ta sallah me cikawa nake faɗiwa saboda sauƙaƙewa a cikin awa ashirin da hudu shi ne wuni ɗaya ina tsara me cikawa nake ma me cikawan gaske mutumin kirki to in Allah da tsakanin alwala da sallah shi ne wanda za ka ba awa ɗayan nan dinge wallahi a cikin awa ashirin da hudu wallahi da cikawa shi ne mai yin awa ɗaya kama ta kowace sallah minti sha biyu da alwala da sallah minti sha biyu ban san ba na tunanin ana wuta haka da alwala da sallah alwala dai ba ta wuce minti uku zuwa hudu sallah ko ba ta wuce minti bakwai duk sallar da aka yi minti bakwai yanzu nan da a ishayin nan da a gama in za ku sallah na minti bakwai in Allah da ya na samu korafi wallahi sai an korafa wani ma zai iya kila daga wannan daga ranar da ya ga ana karatu ya san ni zan yi sallah ranar da ya zai canza masallaci. A takaice ne addinin musulunci mu sani cewa ɗan gidan sauƙi ne ba ya karanta wa mutane. To shi kuma imamin nawawi, imamin nawawi wannan babban malamin wanda ya akwai aska ko kuma ya yi riyadu salihin kuma ya yi sharhin sahihin muslim dukkan shi ne shi kuma ga abin da ya ce Allah saɓani game da abin da ya shafi canza alwala idan an ci abin da wuta ta dafa, sananne ne bainar sahabatu wata bi'in a tsakanin sahabbai isu su sahabbai sun suna sun samu saɓanin fahimta. Su ma ta ji aikin isu su sun samu saɓanin fahimta. Sun mastaɓarwar ijimau ala Allah wudu'a min ma masarfinna don nan ijma'in malamai ya ya gangamu a bisa cewa ba a gaji alwala dan an ci abin da wuta ta dafa yace illa luhumul ibn sai na raguma wanda ina da ta hanyar da akwai mazajin da ina da tambandai tabbata amma ina ga maza ba abu hanifar da su ita hanyar da tana bisa wannan hukuncin in dai aka ci naman raƙon dan dan sai an canza alwala amma dan da sauran mazabobi ɗin mazabar mu ta imam malik awwa ganan ganan Ahmad bin Hanbali ne ce fa qala Ahmad bin Wudu'i min li shiddati zahumatihi ya tsananta wajen canza alwala idan an tunama zaɓuni don da sauran abubuwa saboda tsananin kamar ka ce zafi zan ce ko ne zan ce da hausa kamar a ce kamar maikul tsananin maikunsa da kuma yana da zafi haka saboda wannan wa tara ibnu hudaymata wa ghayruhu min muhaddasai shafi'iyya sai aka samu ibnu hudayma da wani sa daga wasu daga cikin masu muhaddasai na na mazhabar shafi'iyya su ma sun zaɓi cewa in dai an ci naman rakuni saboda dalilin maiƙonsa da ƙarfin yana da gahuma abin sai kamar zai gafi haka wani irin da yana da ya fi zai kamar naman sauran namumukan da ake amfani da su maiko to wannan shi ne dalilin ya zaɓi cewa in dai alamar rakuni ne sai an canza an fahimta amma mu a mazaban imam malik da aka magana aka lamu jazu an ba an kawo shi bane a cikin abubuwan da suke warware alwala ko وحدثني عن مالك حديث يا أربعين دقيقة يا أيمن ولا حديث يا أنصر إمام مالك أن يحيى بن سعيد يا أنصر يا بن سعيد أن بشير بن يسار يا أنصر بشير بن يسار مولى بني حارثة شيء انتشم انتشم لبني حارثة أن سويد بن النعمان shi kuma ya an so daga suwaini dan nu'man annahu akhbarahu cewa shi suwaini dan nu'man ya ba shi labari annahu ya irin labarin da ya ba shi cewa خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حيدرة من ذا الله يا تعالى من ذا الله تيرا دا أمين الله ثبت أجريشي أشيكرت ذاك يا حيدرة hatta idza kanu bi sahaba har yayin da suka zamo a sahaba wani wuri ne an fahimta wani wuri ne wanda yake ake ce mai sahaba wa huwa min adna haibara yana daga wani kwari ne a haibara din shi wannan sahaba din wani kwari ne a haibara a nan gurin yake نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الأسوى ثم جاء الله في لا إله إلا إن شاء الله ثبت هذا الشيء وكيف صلى العصر ثم جاءت الأزواج ثم جاء الله في لا إله إلا إن شاء الله ثبت هذا الشيء يكرا أكاو بذري أنت أنت بذري إن أقيم دان ثورا جاري mai ɗan sauran wani abu ne da a tattaro a kawo saboda ana buƙatar yadda za a ɗan a ɗan yi hoto a ɗan ci abinci ko ciki ya ɗan ɗauka. Wani uku na bi sauri sai aka je aka bincika a wajen guzurin nan mukramin shi shine zabi shine jam'in shi al-azwar da aka je aka bincika aka duba aka duba duk dai ba a samu wani guzuri ba illa sauyi sai yaren alkama shi kada aka samu fa amara bihi sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya umarni da wannan gari na alkama fattabiya shikenan sai aka kwaba shi da ruwa kamar da yadda ake yin waina kenan da aka sa kayan haɗi kamar za a yi wana to shi kenan sai aka soya wainan nan aka ɗungura ta sai kuma aka gasa ta wa akalla ya ce sai muka ci sun maƙala ilal magharibi na fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ci wannan abin da aka sana'anta da wannan garin alkamar dai umma wa zafi umma gurasa wallahu alam wa akalla ya ce shi kenan mu ma sai muka bi sahu mu ma muka ci akan hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da ta yi Allah mai hamziya yana cewa Muhammad ya musu da yana fata mu'jizar ta ganin sai yana cewa auji tabbi rahatin kana lillahi wa billahi ahza wal ada'u تبتدي بعثها الملوك وتهجع الزلجنا من نوالها الفقراء لا تقل سيل زوجها إنما يكفيك من وقت سجها الأنبياء درت الشاة حين مرت عليها ولها ثروة بها ونماء وحتى يرجع إن ذلك وانت تعني يكي سوى وتكجى النساء وتكجى ألف جياء wannan annabi zira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ciyar da masu jin yunwa dubu sa'i da abin da bai wuce sa'i ɗaya ba suke girgizan tiya ba wai a cika da tsoro ba iya girgizanta kamar a cika tiya da ruwa manzon Allah ya kwaba wannan gari ya yi waina da shi ya ciyar da masu jin yunwa fiye da dubu وترى الواد الضارع ألف الجماهير kuma ya kosar da masu jinki shi fiye da dubu da abin da bai wuce sa'i ba dubu kafin manzo Allah ya da mutu Allah ta fata gare shi saboda haka Allah ya ba mu albarka wannan yana shi kan shi Muhammad Busi ya ce ki an bi takbir rahati ina ma a ce annabi ya ce bance ni da dubban wannan tatin annin nasa kana arzaha wanda rike rikewan wannan tafin hannun ya zama duk abin da zai rike wal al'a'u da abin da zai bada lillahi saboda Allah ne wasu lillahi kuma a cikin sha'anin Allah daga Allah ne zuwa Allah wannan tafin hannun wani albarka musamman shi ya kwaɓa wannan yaran da alkama yau ba dole a kosu ba yayin da zai ba mutum ba mutum dubu ba in duk duniya za a zo a yi layi wallahi sai an so tafin hannun abin da tafin hannun annabi ya taba wallahi in duniya har da lahira wallahi in za a zo a yi layi sai an goshi yau manzon Allah wa sani sallallahu alaihi wa sallam Allah ba mu albarkacin sa to shi kenan sai ya ce sun ba kama ilal magribi sannan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya tashi zai yi sallan magriba kaga dai an cire abin da wuta ta shafa ta gaba haba famat maza sai manzo Allah kurin ya kawo ruwa kurkura bakinsa dama a ce lokacin da ya kurkura bakin nan zai watsa baki na ne kai ka san ai jin daɗi ya tabbata ta wannan ai abin so ne kaje kaje da sahabbai suke rikarge manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi sai rika ki kowa yana rigarge yana tarba yana tarba riga wannan abin nan akwai bai akwai bai wa Allah da manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana daga sunnar shi bai daddare a kan mazubin da ya fitsari yake dan yin fitsari ta zo ta iske shi ta zan shi kari ta wane ne wane wani abin da ake sumantawa da daɗi ta zo ta ɗauka ta ƙwanƙwale sai da gaba ake ce mata annabi yake cewa ya bai ya aka ta ce ai ai an sa shi a mazuni shi ta ce wallahi tun da ta gaba ta taɓa jin abin da ya shi ba kuma tun daga nan ba ka ƙara ciwon ciki ba. To manzan Allah ya sani, sun masalla, sannan manzan Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya salla, walam ya tawabba, a rika dai lura da lokaci sai a sana am muje ai nake ga har takwas ko yanzu da minti hamsin da an zo kamar takwas saura minti bakwai ai uku ko biyu sai a yi magana amma bai sace alwala ba to kaga kenan magana hannun ya soke da hanyar da akwai kunsun لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ودا akwai hannun kaga ai ba yadda za a manzo Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi ya yi abin da aka hana to shi yasa akwai wasu hadisai na nan guda biyu za ka ga malamai suna yawan kwankwata su saboda suna kamar hadisin da yake cewa iyakum wa salat fa inna talaka yahtazzu minhu al-arsh suna lallai sun ce wannan hadisin lallai akwai malaman da suka ce gaskiya bai inganta ba da annabi yake cewa nai maku da shaidu da saki domin saki al'arshin ubangiji yana girgima idan aka yi shi to su abin da suke da jaye a ce saki ya girgima al'arshin ubangiji to bi ina ai an ba Allah ta waya ana sun su sun ce abin da annabi ya ce iyakum waddala karin kada ku sake amma wannan maganar sun ce lallai ba annabi jira da aminci Allah tabbata gare shi ba ne ta wani to saboda haka kaga shi annabi abin gungu ne annabi ba zai taba yin abin da zai zama matsala ga mutane ba sai hadisi na arba'in da tara ya ce wa abdasani an malikin ya yi man wani hadisi ya an so daga imam malik an muhammad bin al-munkadiri ya so daga Muhammad dan Munkadir wa an Sabwan bin Sulaym ya so daga Sabwan dan Sulaym Allahumma haqiqa Muhammad dan Munkadir nan da aka tabi da Sabwan dan Sulaym haqiqa su ahbarahu sun ba shi labari an Muhammad bin Ibrahim daga Muhammad dan Ibrahim bin al-Harisi dan Haris at-Taymi at-Taymi an rabiya ta bin abdullah su kuma sai an so daga rabiya ta dan abdullah bin al-hudai dan hudai annahu haqiqa shi ta asha ya ci abincin dare wanda ake ci bayan sallar isha'i daga nan aka ai sunan abincin dare al-asha'u shine abincin dare da sallar isha'i ana kiranta da salatul atmati sannan ta ba lokacin da dabbobi suka dawo suka dasu lokacin da ake tatsatsu bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da ita da isha'i ma'ana sallar da ake yi bayan a sallar da ake yi bayan an kafin a ci abincin dare kenan daidai lokacin da ai ake cin abinci to shine al'asha sayyidina Umar Allah ya kara mai yarda shi da wannan hujjai din ai Rabi'a da bin Abdullah bin Hujjai ya ci abincin dare tare da sayyidina Umar sun ba salla wa lam yatawadda sannan kuma sayyidina Umar ya tashi ya salla ba tare da ya saki alwala ba Kusa hadisi na hamsin wanda kuma insha Allah daga shi za mu samu tsaya akan gaba kenan. sai ce waddafani kuma ya yi mana wani hadisi an malik ya so daga imam malik an jamrata bin sa'id almazini ya an so daga jamrata dan sa'id almazini an abana bin usman an abana bin usman ya an so daga aban dan sa'id na usman yace anna usman ibn affan hakika sayyidina Usman dan Affan akala hurjan wata rana ya ci wata waina wala haman janaba summa madmada sannan ya kurkura bakinsa waga salaidai ya wanke hannuwansa wa mata bihi ma wata hannu ko kurin baya wanke ya dan shafi fuskarsa da hannuwansa dinna da zara an fahimta da ya shafi hannuwansa da fiskila me yasa ya shafa la'allahu khashiya an alaka bihi shay'un min ad-da'am kuna abin da ya sa haka ya wanke hannun ayyasha dan yana jin tsoron kada wani abu ya dan matsale a jikin hannun na abinci abin da ya sa da kawo wannan za a san wankewar da shi sayi na Usman ya ba ibada ba ko tunda idan muka dau maganar annabi tsira da abinci Allah ta faɗa a gare da sayyidi na Umar ai magana ce kurin ta furta baki ko yawa shi sayyidi na Usman ya yaka ne dan yana gudun kada wani abu ya makale a hannun sa da shi abincin da wuce dan ka ana wannan ya zama a matsayin ibada ne ثم صلى sannan ya salla walam ya tawadda amma bai sake alwala ba to kusan yanzu nake ga muna bakwai da minti hamsin da zuwa uku sai a yi tambaya idan akwai mai ita to ko abin da ya sa ai magana annabi ta riga ta kunshe komai tunda aka ce annabi yayi ai na na a magana amma abin da ya sa ake kawo irin wannan asari din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnata wala fa alaikum bi sunnati wa sunnati wala fa ar-rashidina ko al-mahdiyina ko na rubuce ku da sunnata da sunna halifofi na shiryayyu masu shiryarwa ko kaga idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to kuma aka je da asari da wani abin da ya faru daga sabi cikin da annabi ya ce a yi riko da sun jije gudu tsarin haske ne amma idan muka tsaya a kan ga yadda annabi ma ya kula ai shi kenan ya wadata karshen zance ko Allah ya samu dace ko akwai mai tambaya na'am kan maganar sahabi da aka magana idan mutum ya wanke gawa zai yi wanka ko kuma idan mutum ya kama gawa zai yi alwala to kamar mutum ya dauki aka an kito gawa a makara ya kama makara aka tada shi har abin loko wanda ya dauko ta ya sa ta jiki shine zai alwala domin wanda ya kama ta ya dauko ta ya sanya ta a cikin mukarai to shine an ta hatta shi wanda ya kama an kawo dalili na ai dalilin ba wani abu ba ne hana saboda kada mutum ya shagalta da wannan ila lokacin da aka yi gawa a dawo ya rasa jami na hanyar da ke da ranar da ya rasa da an fahimta a wajen da ne cikin wani da rawar jita Allah ya samu dace a can irin wa'ina bitan a matsayin mustahabbai mu ko muka ɗauke su a maza ba su ba amfani akwai wani tambaya Allah ya sauƙaƙa mana halin da muke da shi a cikin wannan ƙasa. Allah wannan kunci da muke da shi ba za a jan rayuwa. Allah ka sauƙaƙa mana.
salamu alaikum wannan tambaya ta biyu shine yana son baka aure da da demonstration hukumar a dan gwada a fili da ake yin taimama
Ah, yanzu dai ce mana malam garba ya yi magana a samar da yadda ake kuma kuma yanzu nan kila da za mu zo mu ce kila nan bayan da ya taɓa ba yin taimama ne. Kuma Allah ya mu sai mu hukuncin sana nan. duk da ka ya tsananta ma kai shi shi wasu amma abin da zan so a dan ba ni sai Allah ya kai mu a karatun da ba insha Allah za a tunda ka ga lokacin yayi ka ga lokacin muna magana a tsawon sallah lokacin sallah an wani yake ba da misali ya ce to Allah ya sa a rika tsarewa to ko to ai ta ga gyara a rika tsarewa din ya ce a rika yin koyi din insha Allah idan Allah ya tun za mu rage minti biyar mu dan bai magana jira in wani dalilin ya zo ai turme ne ba an ba turme ne amfanin saukin da ake magana a cikin din dan ni dai gaskiya kam na yi turme ba an su biyar a rayuwata ba ai dalilin yin ta ya samu ba ku abin da zai hana yin ta to Allah wannan tsanani da wannan musibar rayuwa da muke kasa Allah ka sauwaƙe mana, Allah ka kawo mana ɗauki, Allah Ubangiji ya taimaki mawadata da ma kowa iya bakin gargadon shi zai iya kallon wanda ya fi domin ya taimaka wa. Duka da wani irin da za ka ji ana ta wani sai kuma ana yi ana sukan mawadata mutumin lai tallahi ban ga dalili ban ga hutawa abin zai iya zama zai iya zama abin da menene bakin ciki ba ban jin zafi da hasada sai da ana ta maganar wai wai masu kuɗi wai wai su ta zuwa umara wai da umaran nan da suke zuwa ko kuma wai da a zo wai irin ana biyan tafsiri abin lura a nan duk wanda za ka ga yana biyan umarar ko yana biyan kuɗi a tsaunan wani tafsiri idan ka zo ce wannan aiki ne ko ko mutum ya hanyar alhairi din to kuma dan ya dan biyan shi bizar shi ya je umara sai ya zama laifi a can da ya taimako wani kafin ya kai umarar wallahi ila abin da zai taimaki mutane ya ninka na umarar goma to sannan shi kuma dai yana so ya je ina da shi sai a ce wayan taimaki mutane da shi kudin da zai je da umarai ta san abin da ya dole sai ya je ya haɗu na abin da zai ko ba haka ba sai dai idan za a ce in an yi duba da yanayi da zamani to shi ma irin masu isar da wannan saƙon shawarar da an ba su to dai kira ga wanda ya san cewa aka yanzu ga misali yanzu gidan rediyon nan na martaba naira an ce dubu ɗari hudu da tamanin ne wata ɗaya idan awa ɗaya za a rika ɗaukar tafsiri sai a ce kamar ni yanzu zan biya kuɗi in rika to amma abin da zan yi ke nan da azumi ba zan ciyar da mutane ba a ce ban ya ka gara na ciyar da mutane to amma in na ya ba shi gargado na ciyarwar sai kuma na nemi fadala tana yi a cewa kuma na yi a wallahi da zan yi zan sai dai kuna Allah ba mu arziki Allah ba mu wadata ko imanin ne ya rika kaiwa Allah taimaka mana Allah kada ka Allah kada mu shiga cikin kuntata da azumin nan da damunan nan saboda abin da alƙalwa ke nuna Allah akwai matsala akwai ban tsoro akwai matsala akwai ban tsoro bai ta istighfar أقول تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وانزلكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا من جاء من ده استغفار يكي Allah zai bibi bayan istighfarin jami'a mai bibiya kuma zai kare ku da ‘ya'ya da dukiyoyi zai sanya albarkar gonaki da ruwa da komai saboda haka yi ta istighfarin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك